الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar juma'a 25 ga watan jumada ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
da za a saki daga ba kuma ke yake so ya mai da amma a yi magance a wannan zama masa saki da yake ba ku
wai dangane da ba mace zaɓi ta zaɓi kanta ko ta zaɓi zama da kai kamar yadda wani ya ba matar shi zaɓi kuma ta zaɓi kanta to kuma yana so su koma kuma mahaifanta sun ce a wannan ai a matsayin saki uku yake lalle kamar yadda ya gabata a darasinmu na sunan trinity akwai maganganu na magabata game da wannan matsala ta ba mace zabi wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa in dai ta zaɓi kanta to matsayin saki uku yake amma da yawa daga cikinsu kan cewa in ta zaɓi kanta wannan matsayin saki da yake kina yana da 'yancin ya dawo da ita an gane ko yana da 'yancin ya dawo da ita saboda shi ba mace zaɓi matsayin saki yake in ta zaɓi kanta amma yana da bambanci tsakanin shi da kulu'u shi kulu'u in mutum suka daidaita to wannan dole sai ya sake biyan sabon sadaki an sake zama na musamman ma'ana an ɗaura abu don haka dai a takaice matsala ce wadda take khilafiya kenan a nan yana iya dawowa da ita saboda babu wani nassi wanda ya tabbatar da cewa in ta zaɓi kanta a matsayin saki uku yake illa kawai maganganu na magabata akan wannan matsala na'am kamar ni wai mutum ne yana raka a talfajir yana ramo ta ne bayan gama sallar asuba ko kafin sallar asuba sai wani ya zo ya bi shi da sunan sallar asuba to bayan ya gama sai ya faɗa masa cewa shi raka a talfajir ne yake to anan zai sake sallar asubar abinda muke so mu sani an gama sallar asuba ko ba a gama ba tun da limami bai zo ba masallaci aka yi sallar asuba abinda ya kamata sai ya yi haku in limami ya zo sai a yi jam'i tare da shi amma in kamar misali tuntuna an riga an yi jam'i misali mutum ne yana raka'atul fajr kai ka bi shi da niyyar sallar asuba to wannan sallah taka sallah ce ingantatta ba maganar sakewa saboda shi kamar yadda ya tabbata a shar'ance mai farilla yakan iya bin mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai farilla gaba daya fuskokin nan guda uku ta fuskar dalili wannan ya tabbata mai nafila yana iya bin mai farilla an gane ko mai farilla yana iya bin mai nafila kamar yadda sahabbai ɗan unguwar su mu'az Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu yadda sukan bi shi sallar isha bayan ya sallaci sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a inda mai nafila yakan bi mai farilla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana sallarsa a cikin dare Kuzaifa ya zo ya bi shi allo a wata riwaya ibn mas'ud shi ma yazo ya bi shi wani lokaci haka jabir ibn abdullah haka abdullah dan abbas haka kuma ga salatu tarawih wanda qiyamul layl akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farilla ce amma akan al'ummarsa wato nafila ce sunna ce mustahab walantana mai farilla yabi mai farilla don haka malamai suka kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma li kulli imrin ma nawa na ga dukkan mutum sakamakon abin da yake ne shi wannan farilla yake kai kwa nafila kake ko kuma shi nafila yake kai farilla kake don haka a nan abin da muke so mu gane lalle in har ba a rigai ba aka sallaci sallar asuba to sai ya haƙuri in limami ya zo sannan kuma a yi sallar asuba tare da shi kamar yadda hadisin sahabban da an gama sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu a gefe a zaune maza Allah sai yake tambayar su me ya hana ku yi sallah tare da mu suka ce ya rasulullahi me sallah a masaukin mu maza Allah ya ce daga yau in kun yi sallah a masaukin ku kuka zo kuka tarar da limami bai yi sallah ba maza Allah ya ce ku bi shi wannan sallah da za ku yi matsayin nafila take gare na'am bin sallah ta hanyar lasifika wannan kwata-kwata baya inganta ta hanyar sauti ba ka ganin limami ba ka ganin mamun da suke koyi da shi haka kawai ta hanyar sauti ka ringa bin limami wannan kwata-kwata bai tabbata bai inganta ba an gane ko kamar yadda yan uwa mata su da yawa za ka ga daga cikin gidaje suna bin limammai a masallaci ta hanyar sautin lasifika shi kwa in aka ce sallah ta jama'a an kiraye ta sallah ta jama'a domin jama'a ne sukan haɗu a gu ɗaya domin sallah don haka duk wanda baya muhallin in ta hanyar sauti ne ta wannan ba a kiran shi jami'i sallah ba ta inganta kamar yadda malamai suka tabbatar da haka ga duk wanda yake bin sallah ta hanyar sauti don haka lalle su mata ba a shar'anta musu ba ko mu ce ba a farlanta musu ba zuwa masallaci domin yin sallah ta jama'a in har mace ta nemi izinin zuwa masallaci kuma ta cika ka'idodin fita zuwa masallaci to bai halatta a hana ta amma na ta zauna a gida ta ringa bin masallaci sallah ta hanyar lasifika to wannan kwata-kwata bai halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul itik littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen 'yantar da bawa mun tsaya ƙarshen babi na sha ɗaya baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na bayanin cewa idan aka ribace ɗan uwan mutum ko amminsa har yufada idza kana mushrikan dan uwan nasa ko ammin nasa za a iya bashi belin shi idan mushriki ne za a iya bashi belin shi ko ba za a bashi belin shi ba kamar misali dan uwanka ne ko ammi aka fita yaƙi wanda yake wato aka fita aka kame shi a matsayin fursuna a fagen daga sai aka nemi cewa su yi belin kanus to idan mushiriki ne za ka iya belin shi ko ba za ka yi ba shi game da belin musulmi dama wannan babu saɓani shi ne ya ce hal yufada idza kana mushrikan shin za a iya ba da belin shi ko ka ce za a iya ba da fansar shi idan mushiriki ne shine a nan malam ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ikara masa yadda anas yake cewa al'abbas ibn abdulmuttalib ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kama su a matsayin fursuna a ranar yakin badar su wajen saba'in shine yake cewa fadaitu nafsi wa fadaitu akila ya ce ya rasulallahi na ba da belin kaina kuma zan ba da belin kaina da belin wato akil ibn abi talib shi akil ibn abi talib dan dan uwan al-abbas ne ibn abdul muttalib domin wannan wannan ibn abi talib an gane ko aqil ibn abi talib ba ibn abdul muttalib ba abdul muttalib kakan aqil domin shi al abbas ibn abdul muttalib da shi abu talib ƴaƴan abdul muttalib ne kenan matsayin aqil dan ammin sa ne shine yace fadaitu nafsi wa fadaitu aqila yace ya rasulullahi na fanshi kaina kuma na fanshi wato dan dan uwana shine aqil a takaice wannan nassi ne wanda ke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato fansar dan dan uwan shi shine wato Akil sannan sai malam yazo da asar nabi sai yake cewa wa kana ala aliyun lahu nasibun min tilkal ganima an gane ku cikon bayanin kenan sai ce wa kana aliyun lahu nasibun من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وأمه عباس كنا وانا فتاة تمالا يتي وكان علي واتو علي الله إقارة مسا يدى له نصيب ينادى ربو من تلك الغنيمة wato daga cikin wannan ganima allati asaba min akhihi aqilin wa ammihi abbas wato daga wannan ganima wadda ya samu wato game da ɗan uwansa aqil kuma da amminsa wato abbas a takaice a nan shi aliyu allah ikara masa yadda wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da belin shi ba bai ba da belin ɗan uwan shi wato ga aliyu allah ikara masa yadda amma da yake al-abbas ibn abdul muttalib a lokacin nan shi bai musulunta ba an gane ko bai musulunta ba kenan don haka manzan Allah ya bashi belin kenan dan dan uwan shi wato al-Abbas wannan Aqil ibn Abi Talib amma tare da cewa shi Aliyu a matsayinsa na musulmi Aqil dan uwan shi ne wanda yake mushriki amma yana da kaso a cikin wannan ganima ta yaki to don haka a nan dai a takaice wato in har ya kasance kenan dan uwa wato mushriki ne an gane ko kuma ya zamanto ammi ne wanda yake mushriki kenan anan kasancewar mutum baya mallakar shi a farko kenan a matsayin cewa kamar wato baya baya wannan kenan a farko abinda muke so mu gane kenan in kamar dan uwan nashi mushriki ne wannan ana iya bada belin shi amma in kamar misali dan uwansa musulmi ne shine ke akwai sabani na malamai akan wannan mas'ala to shi yasa ana malam ya zo da hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wasu mutane daga cikin mutanen Madina sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka ce da shi i'zallana falnaturuk libni uktina Abbas fida'a suka ce ya rasulallahi ba mu izini abin da ke kasanmu na ganima wato mu bar shi domin fansar ɗan uwanmu shine abbas ibn abdul muttalib faƙala sai manzan Allah ya ce la ta da'una minhu dirhaman daidai da tanga ko ka ce dirhami ɗaya manzan Allah ya ce kar ku bar masa kaga a nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ba su belin Abbas ibn Abdul Muttalib dan haka malam ya buɗe baban da siga ta tambaya kenan in musulmi ya nemi belin dan uwan shi mushriki ko ammin shi mushriki ba za a bashi ba kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba wato mutanen Madina wato belin dan uwan dan ƴan uwansu wato shine Abbas ibn Abdul Muttalib inda ana badawa a can da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba Aliyu belin ake a cikin kasan shi za a sa da a cikin rabon shi na ganima kenan za a sanya kenan belin dan uwan shi Aqil ibn Abi Talib to dan haka anan su mutanen Madina da suka nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce masa i'zan lana suka ce ya rasulullahi ba mu izini fal naturuk li ibn uqtina Abbasin fida wato mu bar kasanmu na ganima a matsayin fansa ne wato ga ɗan ƴar uwanmu shine Abbas ibn Abdul Muttalib domin wato ɗan ‘yar uwarsu ne ta hanyar kasancewar su banu najjar an gane ku banu najjar domin mahaifiyar abdulmuttalib ita ce salma bintu amr ibnu uhaiha wannan tana daga cikin banu najjar banu najjar ko kabila ce daga cikin mutanen madina kenan su matsayin akawa da suke ga shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin shi kan abdulmuttalib ne kenan kuma matsayin akhwa da suke wato ga shi al'abbas ibn abdulmuttalib domin kakar wato shi al'abbas kenan yan kabilar su ce yan cikin banu najjar ce kakar shi al'abbas ibn abdulmuttalib a takaice kenan in musulmi ya nemi belin dan uwan shi mushriki ko kuma amminsa da abin da ya kama da haka ba za a bashi belin shi ba kamar yadda manzon Allah bai ba wato mutanen Madina ba belin wato Al-Abbas ibn Abdul Muttalib a cikin wannan ce manzon Allah ya ce daidai da dala ya ce kar ku bar masa an gane ko ma'ana kamar misal a ana iya ba da belin abinda muke so mu gane ana iya ba da belin kenan anan ba a iya ba da belin me yasa saboda su a kudin su a dukiyarsu ne suka nema a basu manzan Allah bai basu ba kenan sai dai ya yi belin kai shi sai dai in shi shugaba ya ga cewa su waɗanda aka kama su yi belin kansu to anan suna iya belin kansu amma in wani ɗan uwan shi musulmi ya nema shi a bashi a matsayin belin shi to ba za a bashi ba za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إتك المشرك قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام وابن أروى أن أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بئير فلما أسلم حمل على مئة بئير وأعتق مئة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتهنس بها يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin 'yantarwa ta mushiriki ma'ana mushiriki ya 'yantar da bawa shin yin haka na halatta ko baya halatta in ya 'yantar da bawa ya 'yantu ko kuma bai 'yantu ba wanda ba musulmi ba kenan shine ya ce babu itikil mushrik babu ne wanda ke bayani game da hukuncin wato 'yantarwa ta mushriki shine anan malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair Allah ya ji kansa ke faɗa cewa anna hakim ibn hizam radiyallahu an lalle hakim ɗan hizam Allah ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin mawadatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkace shi da dukiya mai yawa kafin ma ya musulunta haka bayan ya musulunta dukiya kuma ta ƙara bunƙasa wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha yace ya Allah ka sanya albarka ga al'umma ta game da sammakonta haka shi Hakim ibn Hizam wato yakan fitar da yaran shi an gane ko da sassafe cewa su je su baza kayan kasuwa kuma haka shi hakim yana daga cikin waɗanda wato suka shahara game da yafiya da rangwame ga duk wanda suke da nauyi a kan shi ma'ana suke bin shi bashi sai su ce su yafe sai ya ce ma yaran shi kuje duk wanda kuwa san wato wanda muke bin bashi in yana da wannan in mawadaci ne kudan saurara masa in kuma yake cewa wannan ma wannan talaka ne ku yafe masa mai yiwa mu ma ubangiji zai yafe mana kurakuran mu to shi hakim ibn hizam wato yake wato yake cewa a shine anan urwa yake cewa lalle hakim dan hizam Allah ya kara masa yadda a ataka fil jahiliyyati mi'ata raqaba a jahiliya ma'ana kafin Allah ya azurta shi da musulunci in aka ce jahiliya shine ma qabla al-islam wato ya ‘yantar da bawa ɗari ya ‘yantar da su kafin Allah ya azarta shi da musulunci wa hamada alami ati ba'ir kuma ya ɗora mayaƙi wato akan raƙumi ɗari raƙumi ɗari takanas wato ya ware ya ɗora mayaƙa mutum ɗari akan raƙumi ɗaya na mun ɗaya sai da ya ɗora mayaƙi akan raƙumi ɗari falamma aslam wato lokacin da ya musulunta hamala alami ati ba'ir wato ya dora mayaki ɗaya na ban ɗaya har ɗari akan raƙumi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wa a taƙa mi'ata raƙaba kuma ya ‘yantar da wato bawa da kamar yadda a jahiliya ya yi to haka da Allah ya azurta shi da musulunci sai da ya maimaita wannan alkhairi qala sai yake cewa fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu nace masa ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita ashiya'a kuntu asna'uha fil jahiliya ba ni labarin wasu abubuwa da na kasance ina aikatawa a jahiliya ma'ana wasu ayyuka na alkhairi kuntu atahannafu biha wanda na kasance ina neman kusantar ubangiji na da wannan ayyuka lafazin atahannaf an ciro shi ne daga alhins idan aka ce alhins shine al'isim ko ka ce azam zunubi laifi kenan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa kanu yusirruna ala alhinsil azim sun kasance suna nacewa wato akan laifi wanda yake mai girma to idan aka ce a tahannas ai abu ta ido anil hins ina neman nisanta kaina game da laifi neman nisanta kai game da laifi wannan samun kusaci ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka a tahannas ake kiran shi ibada kenan domin bawa ya yi kokarin nisanta kanshi game da laifuka wannan ibada ce mai zaman kanta shine yace kuntu atahannasu biha yace na kasance ina neman nisanta kaina game da laifi domin ƙara kusantar ubangiji na subhanahu wata'ala biha game da waɗannan ayyuka ya'ani a tabarraru biha wato ina neman aiki aikata kenan a tabarrar kenan wannan an ciro shi ne daga albir ma'ana ina neman aikata alkhairi domin aikata alkhairi na daga cikin abubuwan da ke kusantar da bawa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine ma'ana a tabarrar biha ina neman kusantar ubangiji da waɗannan ayyuka qala sai manzo Allah ya ce masa qala urwa yake cewa faqada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsar cewa aslamta ala ma salafa laka min khair ka musulunta akan duk abin da ya gabata gare ka na alkhairi ma'ana Allah zai jimulce maka gaba daya duk alkhairin da ka aikata kafin ka musulunta to a sababin wannan musulunta da ka yi ubangiji ta'ala zai jimulce maka ladan duk alkhairin da ka yi a zamanin ka na jahiliya kuma da zamanin da ka zamanto musulmi amma wannan yana nuna sharaɗin bawa ya amfana da abin da ya aikata a zamanin kafirci shine sharadi ya zamanto ya musulunta amma ba dan yana nuna cewa duk wani aiki na alkhairi da kafiri zai aikata na ibada lokacin yana cikin kafirci cewa ubangiji ta'ala zai karbi wannan aiki a sharadin Allah ya karba aikin bawa ya zamanto shine yana da imani amma duk wanda baya da imani ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana duk kafiri ubangiji ta'ala baya karban aikinsa ko miliyar dubu ya ciyar ubangiji subhanahu wata'ala daidai da misƙalar zarra Allah baya karbar aikin kafiri kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun a can cikin suratul tauba ubangiji ta'ala yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba komai ya hana a karbi ciyar wasu da suke yi illa annahum kafaru billahi sai a sababin cewa sun kafirce ma ubangijinsu wa bi rasulihi sun kafirce ma manzansa shine sababin abin da yasa ubangiji ta'ala baya karbar ciyar wasu su kafirai kaga wannan nassi ne a bayyane daga cikin nassuka na alkur'ani wanda yake tabbatar da duk abin da kafiri zai yi na ibada na alkhairi ubangiji ta'ala baya karbar wannan aiki sharadin Allah ya karba aikin bawa ya zamanto wato shine imani kamar yadda can ubangiji ta'ala ya koma fada wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ubangiji ta'ala yace mun gabato zuwa abin da suka aikata na duk wani aiki da suka yi na alkhairi ubangiji ta'ala ya ce faja'alnahu haba'an mansura mun mai da aikin nasu ya koma kura wadda take abin shekewa tamkar kura wadda take abin shekewa Aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wani mutum wanda ake kiran shi Ibn Judu'an mutum ne wanda yake yana yana da yawan ciyar da dukiya da yantar da bayi a jahiliya ta ce ya rasulallah wai abin da ibnu judu'an yayi zai amfane shi a gobe kiyama irin wannan alkhairi da yayi manzo Allah ya ce la ko daya manzo Allah ya ce domin da dai rana bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakurai na a ranar sakamako ita ce ranar kiyama domin mai fadar haka sai mumini to dan haka shi kafiri in ya aikata aiki na alkhairi a duniya Allah yake biyan shi a ƙara masa lafiya a ƙara buɗa masa hanyoyin samu ana wayuwa gari kiyama gaba ɗaya ya cinye duk abin da ya aikata duk abin da ya aikata na alkhairi Allah ya biya shi tun a duniya an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu a amaluhum kasarabin bikiya ubangiji ta'ala ce duk wasu ayyukansu da suka aikata na alkhairi ubangiji ta'ala ya ce kasarabin bikiya tamkar kawalweniya ce a kasar haƙo tamkar kawalweniya ce a ƙasa wadda take ta haƙo idan aka ce kawalweniya shine ake kira taukin aljannu kamar yadda idan mutum yana tafiya a zamanin rani a cikin sahara ko akan kwalta za ka hango wani tauki a gabanka sai ka zo wurin sai ka tarar da babu komai ashe haƙo ne shine a hausa ake kiran shi kawalweniya kenan tafkin aljannu to duk aikin da kafiri yake aikatawa na alkhairi ubangiji ta'ala yace ka sarabin biqiya tamkar kawalweniya ce a kasar hako ya hasabu zam'anu ma'a wanda mai tsananin kishirwa yakan zaci cewa ruwa ne yana famar ya zo ya sha hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a lokacin da ya zo baya samun shi iya abin da yake zato sai ya tarar da hako ne ba ruwa bane waje da Allah inda hufa wa fahulsa ba zai samu Ubangiji ta'ala tuntuni ya cika masa sakamakon aikin shi tun a duniya tun a duniya Allah ya biya shi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa ita ma ayar tana tabbatar da cewa kafiri baya amfana da duk abin da ya aikata na alkhairi a nan duniya wannan a gobe kiyama can cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala na faɗa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kamasal rihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun ubangiji ta'ala yace misalin abinda suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya kamasal rihin ubangiji ta'ala yace kamar misalin guguwa ce fiha sirrun wadda ke akwai tsananin sanyi a cikinta asabat harsa qaumin zalamu anfusahum wadda ta bi ta kan gonar mutanen da suka zalunci kawunansu ba a halakatu ta kone gonar gaba daya irin tsananin sanyi da ake kiran shi jaura wanda in ya bi ta kan garka zaka ga gaba ɗaya shuka da take ciki ta kone wannan duk abin da kafiri ya aikata na alkhairi gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala yana shekar da shi a duniya Allah yake biyan shi amma a kiyama baya da sakamakon lada akan haka kamar yadda haka a can cikin suratu ibrahim ubangiji ta'ala yake cewa masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa ad-dalalul bayyin ubangiji ta'ala ya ce misalin ayyukan misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu ayyukansu ubangiji ta'ala ya ce karamadi kamar misali baga ce ta toka an gane ko kamar baga ce ta toka ko ka ce buwaji na toka kenan ishtaddat bihin rihu wanda guguwa ta bi ta kanshi fi yawmin asib a cikin yini wanda yake na iska mai tsanani yini wanda yake na guguwa wanda ke akwai iska mai tsanani a kawo buwaji na toka a zubar da shi guguwa ta ta kan shi shin wani abu zai rage ba abin da zai rage la ya kadiru na mimma ka sabu ala shai ubangiji ta'ala ce ba su da iko akan wani abu daga cikin abin da suka aikata ma'ana samun sakamakon shi a gobe kiyama mumini shine yake yin kamar yadda hausawa suke faɗa sura biyu ci biyu a nan duniya allah ya biya shi kuma sannan a gobe kiyama Allah ya cika masa wannan sakamako akan duk abin da ya aikata amma shi kafiri a duniya Allah yake biye shi to shine anan kenan sharadin kafiri ya amfana da duk abin da ya aikata na alkhairi a zamanin kafircinsa to ya zamanto ya musulunta shine anan shi hakimi ibn hizam Allah ya kara masa yadda a jahiliya ya yantar da bawa da wanda yantar da bawa aiki ne daga cikin ayyuka na alkhairi waɗanda suke sahun gaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akan haka kamar yadda kuma ubangiji ta'ala ya faɗa a can falaqta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba wanda bayi kuma suna daga cikin dukiya fa mai tsada saboda bawa kudin shi ba kaɗan bane ba, ba. to amma bawa ɗena bin ɗaya sai da ya ‘yantar da bawa ɗari kuma sai da ya ɗora mayaƙi ɗena bin ɗaya a kan raƙumi ɗari kuma dukkan su wannan ya yi su ne a kan ayyuka na alkhairi ma'ana kafin Allah ya azurta shi da musulunci kuma da Allah ya azurta shi da musulunci aikin da ya aikata wannan a jahiliya sai da ya maimaita shi ya ‘yantar da bawa ɗari kuma ya ɗora mayaƙi ɗari a kan raƙumi za mu iya fa'idanta a nan duk wanda Allah ya wadatar da shi to ya kamata ya zamanto yana ciyarwa daga cikin abin da Allah ya azurta shi kamar yanda ba ma a musulunci ba a jahiliya ma waɗanda suka kafirce ma ubangiji waɗanda Allah ya wadatar da su ya musu dukiya suna ciyar da dukiyarsu to shi ne anan ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi amsar cewa aslamta ala ma salafa laka min khair ka musulunta akan duk abin da ya gabata gare ka na alkhairi ma'ana an haɗe maka sakamakon shi ma'ana zaka samu sakamakon lada a kai shi don haka dai a takaice wannan yana nuna mana cewa wato shi kafiri idan ya ‘yantar da bawa wasu malamai suka ce in a kan fuska ce ta taɗa'u'i neman lada wannan ya halatta amma in a matsayin wata kafara ce ya ‘yantar da bawa ta wannan bai ‘yanci ba saboda kafara ibada ce mai zaman kanta ibada ko ba ta inganta wato sai da imani sharaɗin ingancin ibada shine wato musulunci duk wanda yake ba musulmi ba duk abin da ya aikata na ibada to wannan kasancewar ubangiji ta'ala ba zai karba ba to haka a bangaren ta in ma Allah ba zai karba ba saboda me yasa a matsayin shi ne na kafiri amma kuma babu sabani kamar yanda ya gabata in kafiri ya yantar da bawa musulmi to wannan kai tsaye ya yantu inda ya yantar da bawa musulmi to kai tsaye ya yantu daman bai cancanci ba wato ya mallaki musulmi babu man malaka min al-arabi raqiqan fa wahaba wa ba'a wa jama'a wa fada wa saba zurriya wa qawlihi ta'ala ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال ذكر أروة أروى وابن الزبير أن مروان والمسور بن مكرمة رضي الله عنهما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استعنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نؤديه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا لك ذلك قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا أرفاؤكم أم أمركم فرجع الناس فكلمهم أرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي حوازن وقال أنس رضي الله عنه قال عباس رضي الله عنه قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت عقيلا قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا ابن عون أنه قال كتب katabtu ila nafi fa kataba ilayhi إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المستلك وهم غار غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جوهرية قال حدثني به بن عمر وكان في ذلك الجيش قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مهيريز أنه قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق مصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن عمار عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم قال وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المجيرة عن الحارث عن أبي هريرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال آتكيها فإنها من ولد إسماعيل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wanda ya mallaki bawa daga cikin larabawa an gane ko daga cikin jinsi na larabawa mutum ya mallaki bawa shin ya tabbata a matsayin bawansa ne ana iya mallakar bawa balarabe kamar yadda ake mallakar bawa a jami ba waha ba wato da mutumin da wato kenan ya yi kyauta an gane ku bayan ka mallaki bawa sannan sai kai masa kyauta ma'ana ka sake shi kace ka yafe masa wa ba'a ga wanda ya sayar an gane ku da wanda ya sayar da bawan wa jama'a da wanda wato ya sadu da kenan baiwar ita wanda take balaraba wafada wato da wanda ya ba da fansa kenan ya ba da belin wani daga cikin bayan da aka mallaka wa sabar zuriya da wanda wato ya riba ce kenan zuri'a ma'ana mata da wannan da yara kenan ya riba ce su daga cikin laraba shin yin haka kin ya tabbata ko bai tabbata ba kenan anan kamar yadda wasu suke bambantawa shine a nan malin ya yi babi na musamman shin wai bawa daga cikin larabawa ana iya mallakar shi sannan sai ya ce fawaha ba kuma ya yi kyauta da bawan kenan ya ce ya ba da kyautar shi kenan an yafe wa ba'a da kuma wanda ya sayar wa jama'a da wanda kuma ya kusanci baiwar wa fada wato da wanda kuma ya bada beli kenan ya fansa ya bada fansa wa sabon zuriya da wanda kuma ya riba ce ƴaƴansu kenan da jikokinsu da mata shi ne anan malam sai ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wa qaulihi ta'ala da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala daraballahu masalan abdan mamlukan ubangiji ta'ala ya buga misalin wato bawa wanda yake abin mallaka la ya ƙadiru ala shay'in bawan da ba shi da iko akan komai an gane ko ba shi da iko akan komai wanda kasancewar sai ce wa marar zaƙanahu minna rizqan hasana wato da wanda ba da bawan da muka azurta shi daga minna daga gunmu ma'ana muka azurta shi arziki wanda yake kyakkyawa shine arziki na halal fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana ciyar daga cikin dukiyar da muka azurta shi wato a koye da bayyane shi da ubangiji ta'ala ya ce hal yastawul shin waɗannan bayi biyu za su iya daidaita a ce dukkan su matsayin su ɗaya ma'ana wannan bawa ne wanda yake an mallake shi wanda a ka'ida kwa bawa baya da mallakar komai duk abin da ya mallaka na dukiya gaba daya wato da shi da abin da ya mallaka na dukiya na mai gidan shi ne to shi wannan bawa la ya gadiru ala shay'in ba shi da iko akan komai bai da iko akan komai da ka sani komai baya iya tabukawa sannan sai ce wa man razaqnahu minna rizqan hasana da bawan da muka azurta shi arziki wanda yake kyakkyawa kuma yana ciyar da abinda muka azurta shi a koye da bayyane kenan game da yi ma ubangiji subhanahu wata'ala da'a shin waɗannan bayi biyu za su iya daidaita tare da cewa kamar yadda malamai suka faɗa wannan misali ne ubangiji ta'ala ya sanya mana tsakankanin mumini da kafiri shi kafiri ubangiji ta'ala ya azurta shi amma baya ciyar da wannan dukiya da ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi game da yi ma ubangiji da to zai yi daidai da wanda ya yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ya azurta shi yana ciyar da wannan dukiya bayan da za a yi su zamanto daidai a gun Allah subhanahu wata'ala shi ne sai ya ce hal yastawun shin wai za su iya daidaita amsa dai ba za su daidaita ba ai la yastawiyan sai ya ce alhamdulillah dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga ubangiji subhanahu wata'ala bal aktsaruhum la ya'lamun sanade mafi yawan su ba sa sanin haka cewa wanda yake mai da'a ga ubangijinsa subhanahu wata'ala ba daidai ba yake da wanda baya yi masa da'a malam ya zo da wannan aya don ya nuna mana cewa Allah ya yi idilakin bawa abin mallaka bai bambanta ba tsakanin cewa bawa balarabe da wanda yake ajami kenan yanda za a iya mallakar ajami a matsayin bawa to haka balarabe ma za a iya mallakar shi a matsayin bawa shi ne ana malar sai ya zo da hadisin urwa ibn zubair yake cewa marwan da shi da miswar ibn makrama Allah ƙara musu yadda sun ba shi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama hina ja'ahu wafdu hawazin wato lokacin da tawaga ta hawazin su ne mutanen ɗa'if kenan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙabila ce ta hawazin suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nemi alfarma na cewa manzon Allah ya dawo musu da dukiyoyinsu da aka wawushe da kuma ƴaƴansu da jikokinsu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai musu ɗauki akan ribace dukiyarsu wato da ƴaƴansu da matansu maza Allah ya riba ce shi ne sai suka yo tawaga manyansu suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman alfarma cewa a dawo musu da dukiyarsu wato da 'ya'yansu da jikokinsu a dawo musu da su faƙala sai manzan Allah ya ce da su inna ma'iya mantarau kuna ganin dai waɗanda suke tare da ni shine na sahabbai waɗanda da su aka je aka kai farmakin aka aka ribato wannan gani ba Allah ya ce inna ma'iya mantarau kuna ganin waɗanda suke tare da ni kenan na jama'a kenan ba zan iya yanke wani hukunci kai tsaye game da al'amarin ku sai ce wa ahabbu la hadisi ilayya asdaquhu manzo Allah ya ce mafi soyuwar wato zance a guna manzan Allah ya ce asu da mafi gaskiyar shi magana ta gaskiya manzan Allah ya ce ita na fi so ita na fi ƙauna faktaru ihda qa'ifatain manzan Allah ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin wato yankin al'amuran nan guda biyu ma'ana ku zaɓi ɗaya daga cikin abubuwa biyu an gane ko faktaru ya ce ihda qa'ifataini manzan Allah ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin wato yankin nan guda biyu immal mala ko ku zaɓi dukiya wa immal sabiya ko kuma ku zaɓi ribatattun bayan ku ma'ana 'ya'yanku da jikokinku wanda muka ribace da matanku manzan Allah ya ce ko ku zaɓa ɗaya daga cikin biyu ya ce wa ƙadu kun tusta a naitu bihim maza Allah ya ce tabbas ya ce na saurara musu na jinkirta musu su banu hawaze maza Allah domin ya zagaye su yana jiran su yi kokari su zo su ba da kai suka ki ba da kai maza Allah ya saurara musu shine ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam intadarahum bid'a asharata laylatan hina qafala min al-qa'id ma'ana ya aika musu kira cewa su zo su musulunta mazan Allah sai da ya saurara musu wajen kwana goma bayan dawowar shi daga ɗa'if bayan dawowar shi daga ɗa'if su banu hawazin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aika musu kira mazan Allah ya saurara musu wajen tsawon kwana goma falamma ta bayyana lahum lokacin da al'amari ya bayyana gare su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam gairu raddin ilaihim illa ihda qa'ifatai suka san cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo musu da duk abin da suka nema gaba ɗaya illa ihda qa'ifatai sai ɗayan yankin nan guda biyu in ma dukiya ko kuma 'ya'yansu qalu sai suka ce fa inna naktaru sabiyana suka ce ya rasulallahi iya abin da muka zaɓa sabiyana su ne ribatattun bayin ma'ana matanmu da 'ya'yanmu su muke bukata a dawo mana da su a ko su muke bukata me yasa saboda ita dukiya in dai rayuwa ta yi tsawo ko da dukiya ta hallaka ubangiji subhanahu wata'ala zai iya kaddarawa ka samu amma su kuma misali kamar wanda ka rasa su za su iya dawowa ba za su iya dawowa da haka a nan suka fifita 'ya'yansu da jikokinsu da matansu da aka riba ce kenan akan dukiyarsu suka ce fa inna nakhtaru sabiyar suka ce ya rasulullahi ribatattun bayan mu muke bukata ma'ana matanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu a lokacin nan faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fil nas manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya tsaya a cikin jama'arsa ya yi huɗuba fa asana alallahi bima huwa ahaduhu ya kyautata yabo ga ubangijinsa game da abin da ya cancanta na yabo sun maƙala sannan manzon Allah sai ya ce amma ba'adu bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabansa maza Allah ya ce fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibina lalle ɗan uwanku banu hawazin wato tabbas sun zo mana ta'ibina a matsayin cewa sun tuba sun zo sun meka wuya sun tuba wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabiyahum maza Allah ya ce ni ina ganin cewa abin da ya dace wato shine na maida musu wato sabiyahum ƴaƴansu da jikokinsu da matansu in maida musu maza Allah ya ce ne iya abin da na gani kenan a ra'ayina sai ya ce faman ahabba minku maza Allah ya ce duk wanda ya so duk wanda ke so daga cikin ku an yi tayyiba zalika wato ya dada da rai ya yafe shi ma falyafa almanza Allah ya ce shi ma ya yafe kenan nan a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana magana ne a matsayin kanshi an gane ko bai ci albasa da bakinsu ya ce gaba ɗaya ku je an yafe muku an maida muku su a shi dai yana magana iya abin da yake kasan shi manzan Allah ya ce to ni na yafe ya ce wa inni ra'aitu an arudda ilaihim sabayhum ni iya abin da nake gani kenan a ra'ayina abin da ya shafi nawa manzan Allah ya ce na maida musu ribatattun bayansu sai ya ce faman a habba minku shawara ce manzan Allah yake ba su ba umarni ba ne ba cewa fa man ahabba minkum duk wanda ke so daga cikin ku an yi dayyiba zalika wato ya daɗaɗa ransa shi ma ya yafe musu manzo Allah ya ce fa dai fa ya aikata wa man ahabba an yakuna ala hazzihi hatta nu'diyahu iyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina falyaf'al manzo Allah ya ce kuma duk wanda ke so ya tabbata akan rabansa a cikin wannan ganima manzo Allah ya ce to ya biyo mu bashi ya tabbata akan haƙƙinsa kenan ne har akai lokacin da ubangiji ta'ala wato zai dawo mana da wani abu daga cikin ganima ta kafirai ko kuma abin da ya shahi haraji da sauransu manzo Allah ya ce ya tabbata akan raban shi kenan in Allah ya ba mu wata ganima farkon ganima da za ta zo a gaba to a ciki za mu biya shi manzo Allah ya ce wanda zai aikata haka shi ma ya aikata kenan wanda yake ganin zai iya yafewa a farko ya ce ya yafe wanda kwa shi bai yafe ba raban shi yake so to ya tabbata akan raban shi amma ya san da cewa waɗannan yafe musu zame raban shi kenan ganima wadda za ta fara zawa a cikin ta manzo Allah ya ce za mu biya shi haƙƙin shi wannan yana nuna mana kasancewar shugaba baya tirsasa mutane akan duk wasu waɗanda suke da haƙuƙuwa akan cewa su yafi haƙƙinsu ba a tirsasa jama'a zaɓi ake ba jama'a an gane ko wanda yake son ba bada ya bada wanda kuma ga ba zai bada ba to ba zai bada ba amma maganar a zo a cikin haƙƙin ku gaba ɗaya a zo a ce kowa an yanke mishi kaza to wannan zalunci ne shawartar jama'a ake ana bukatar za a yi kaza a cikin albashi ana so za a yanki kaza wanda ya ga zai iya ba da izini a yanka a cikin albashin shi ya da wanda kuma ya ga ba zai iya wata wannan a bar shi akan wannan in har ya kama na dole kowa sai an yanka a cikin haƙƙin shi to wanda bai yafi ba sai a mushi alkawari kenan nan gaba lokaci kaza kenan za a dawo maka da abin da aka yanka daga cikin wannan don haka anan shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarce su wanda ya ga zai iya yafewa ya yafe wanda kuma ba zai yafe ba to ya tabbata akan raban shi amma a yanzu za mu yafe musu amma in ganima ta zo farkon ganima da za ta zo maza Allah ya ce a ciki za mu biya shi haƙƙin shi faƙalan nasu gaba ɗayan jama'a sai suka ce bayyabna laka bayyabna laka ya rasulallah bayyabna laka ya rasulullah suka ce ya manzon Allah suka ce mun yafe maka ma'ana gaba ɗaya mun dada da rai mun yafe musu bayyabna laka zalik bayyabna laka bayyabna laka zalika suka ce ya rasulullah mun yafe maka mun yafe musu qala sai ya ce sai ya ce da su inna la nadri man azina minkum mimman lam ya'zan maza Allah ya ce daga cikinku ba musamman wane ne ya ba da izinin game da wanda bai bada ba aka kawai gaba ɗaya ku ce min yafi maza Allah ya ce ya ce lana da riman azina minku min mallam ya azan ba musamman wane ne ya ba da izini na cewa ya yafe daga cikinku game da wanda shi bai yafe ba saboda wani in aka yi irin haka akan tilas ne kawai akan tilas ne shi jin kunyar mutane duk sun ce sun yafe shi ya ce bai yafe ba kaga akwai jin kunya akan haka don haka sai ce farji'u hatta yarfa ilaina urafa'ukum amrakum manzo Allah ya ce ku koma har akai lokacin da wato shugabanninku su ne za su ɗaukaka al'amarinku zuwa gare ni ku je ku tattauna kowa kowa ya je karkashin shugabansa kenan ku je a tattauna tattauna da shugabanninku kowa ya je ɗaya bayan ɗaya kenan ku je ku yi bayani ga shugabanninku sannan su shugabannin su zo su faɗa mana halin da ake ciki lafazin ƙorafa jami'i ne na arai galibu kenan shine kamar shugaba wanda yake masanin al'amarin jama'arsa shine yace hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum ku koma manzo Allah yace akai lokacin da kenan shugabanninku su ne za su ɗaukaka lamarinku zuwa gare mu faraja an nasu mutane sai suka koma suka je suka yi shawara da shugabanninsu fakallamahum urafa'uhum shugabanninsu suka tattauna da su akan wannan al'amari wanda ya ga zai iya yafewa to ya bayyana kansa wanda ya ga ba zai yafewa shi ma ya faɗa ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su shugabannin fa akhbaruhu suka bashi labarin annahum tayyabu wa azim cewa gaba ɗayansu da duk waɗanda suke karkashin su wato sun daɗaɗa rai sun yafe wa azinin sun ba da izinin cewa a mayar musu kenan a mayar musu wato da ribatattun bayansu fa hadha allazi balagana an sabi hawazi yace wannan shine iya abin da yace mana na labari game da wato ribatattun bayi na banu hawazi kamar yadda shi urwa yake faɗa waɗanda suka bashi wannan labari shine wato marwan da shi da almiswar ibn makarama Allah ya kara musu yadda a takaice a wannan hadisi wato mun samu bayanin cewa ashe su yanda ake iya mallakar bawa a jami su ma larabawa akan iya mallakar su saboda su bonu hawaze wato laraba ne bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ribace su kenan a matsayin bayi suke tunda an ambace su akan asabi a nan kenan suka nemi cewa a maida musu a musu kyautar dukiyarsu da wannan manzan Allah kai tsaye ba su kenan shine yace man malaka min al-arabi raqiqan fa wahaba kaga anan manzan Allah ya musu kyautar kenan ƴaƴansu da matansu da aka ribaci sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin ibnu aun yake cewa na rubuta takarda zuwa nafi yantaccen bawa na abdullahi dan umar fakataba ilayya shi ma sai ya rubuto mun takarda ya aiko mun kenan takarda ya aika masa ya masa tambaya shi ma ya rubuta sai ya aiko masa sai ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aghara ala bani mustalik mustalik wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai farmaki na yaki akan kabila ta bani mustalik za Allah ya kai musu farmaki na yaƙi wanda banu musdalik wato babbar kabila ce daga cikin banu kuza'a wa hum gharuna wato a lokacin nan suna raukane ba tare da sun tantance manzon Allah ya kai musu dauki wa an'amuhum tusqa ala alal ma'i a lokacin nan dabobin su raƙumarsu wato ana shayar da su a mashaya suna gindin tauki inda ake shayar da su fa qatala muqatilatahum duk wasu mayakan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama da su wasa ba zarariyahum ƴaƴan su da matan su manzon Allah ya ribace su wa asaba yawma izin juwairiya a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya samu juwairiya bintul haris diyar shugaba ne daga cikin wannan kabila maza Allah sallallahu Alaihi wasallama juwariya ta faɗo a cikin kasan shi na ganima a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana ana mallakar wato balarabe a matsayin bawa kamar yadda ake iya mallakar ajami kamar yadda banul mustalik wato larabawa ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kai musu ɗauki ya ribace wato 'ya'yansu da matansu sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin ibn muhairiz yake cewa na ga abu aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda fasa altuhu sai na tambaye shi faƙada sai ya ce kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato na masa tambaya sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mu fi gazuwati banil mustalik wato game da yakar banil mustalik fa asabna sabiyan min sabiyil arab yace sai muka ribato bayi daga cikin ribatattun bayi waɗanda suke na larabawa a ga wannan nasti ne a bayyane suka ribato wato bayi su ne mata da yara daga cikin kenan ribatattun bayi waɗanda suke na larabawa fashta hainan nisa'a ya ce sai muka yi shahawar kusantar wato mata fashtaddat alaina al'uzuba wato gwamnanci ya tsananta da mu mun ji mu da iyalinmu ya ce sai muka yi shahawar wato kusantar mata wa ahababna al'azla yace sai muka so yin azalo shine ma'ana mutum yana saduwa da iyalinsa lokacin da zai zubar da mani kenan sai ya zubar da shi a waje shine ake kira da al'azal me yasa saboda suna kyamar wato baiwa suna wannan suna kyamar baiwa ta samu ciki a sababin kusantar da suke mata suna kyamar haka fasa adina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan azalu da muke faƙala sai manzo Allah ya ce ma alaikum Allah ta fa'alu manzo Allah ya ce ba komai a kanku game da rashin yin azalan menene zai dame ku da ku yi da kar ku yi duk ɗaya ne ma alaikum Allah ta fa'alu babu a kanku wato da ba za ku aikata ba shi azalan kenan ku ci gaba da sha'aninku sai ce ma minna samatin ka'inatin ila yawmil qiyamah babu wata rai wadda take mai kasancewa har zuwa kiyama illa wa hiya ka'idatu sai ta tabbata duk ran da Allah ya kaddara halittarta to wayin azalan ku yayi kadan ya hana duk ran da Allah ya kaddara cewa samuwar ta har zuwa kiyama bazan Allah ya ce illa wa hiya ka'idatun face mai kasancewa ce kenan yin azalo wannan baya hana abinda Allah yayi nihin samar da shi kenan don haka duk wata wasu hanyoyi da za a bi na rage aihuwa da sauransu wannan a banza ne wahala ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiquna ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun adadin halittun da Allah ya yi nihin halitta har zuwa kiyama to duk abin da za a yi bayan da za a yi hana abin da Allah ya kaddara shi ne ana maza Allah ya ce ma alaikum Allah ta fa'alu ma minna samatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa wa hiya ka'ina babu ran da Allah ya yi nihin kasantar da ita har zuwa kiyama face sai ta tabbata a takaice shi ma wannan hadisi kenan yana nuna mana kamar yadda a nan wato sirri batu bayi daga cikin larabawa kamar yadda shi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wato yake faɗa kuma sannan wannan bugu da kari wannan hadisin yana da alaka kenan nan da yace wa jama'a wato ya kusanci kenan ita baiwar kamar yadda anan ya ce fashta hainan nisa sannan sai malam ya zo da hadisi na hudu a baban hadisin wato abu huraira allah ikara masa yadda yake cewa ma ziltu uhibbu bani tamimin mundu salatin sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu bi yace ban gushe ba ina kaunar wato kabila ta banu tabi wanda a farko abu huraira allah ya kara masa yadda yana kiyayya yana kin wannan kabila ta banu tabi kabila ce babba daga cikin kabilu na laraba ba don komai muka saboda adawar take tsakanin su tun a jahiliya saboda ita kabila ce babba wanda larabawa suke alfahari da ita a ce ka kai dangane cewa kai kana daga cikin banu tamim abun alfahari ne a gunsu ko kuma banu bakar ibn wa'i kamar yadda wani wani malami yake cewa abil islamu la abali siwahu idan izaftab idan tasabu li bakrin aw tamimi ko kuma izaftakaru li bakrin aw tamimi yace ni musulunci shine ubana yace ba ni da wani uba in ban da musulunci a lokacin da mutane suna alfahari suna danganta kansu zuwa kabila ta banu bakar ko kuma banu tamimi shine a nan abu huraira allah ikara masa yadda ya ce ma ziltu ya ce ban gushe ba an gane ko a baya kenan ya ce la a zaru uhibbu bani tami ya ce ban gushe ba ina kaunar bani tami ko kuma ya ce ma ziltu uhibbu bani tamimi ya ce ban gushe ba ina kaunar wannan kabila ta banu tamim munzu salasin ya ce tun lokacin da na ji halaye guda uku an gane ko tun lokacin da na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa game da su wasu halaye da ɗabi'u guda uku abu uku ne manzan Allah ya faɗa game da banu tami abu na farko manzan Allah yana faɗa hum ashaddu ummati ala dajjal wato su ne suka fi kowa tsananin yaƙi wato daga cikin al'umma ta akan dajjal domin a dajjal lokacin da ya zo yana zagaye duniya lokacin da Allah zai fito da shi a ƙarshen duniya ke muminai za su yaƙe shi to a duk muminan da za su yaƙe shi babu waɗanda suke masu tsanani a kan shi waɗanda za su fatattaki dajjal da mabiyan shi wato sama da banu ta ne maza Allah ya ce hum ashaddu ummati ala dajjal su suka fi kowa tsanani daga cikin al'ummata akan dajjal lokacin da za a fafata da shi kenan hasla ta farko kenan hali na farko tada ta farko wadda ta sa abu huraira yake kaunar waɗannan kabila abu na biyu sai ce wa ja'at sadaqatuhum wani lokaci zakkarsu dukiyarsu ta zakka ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an koro raƙuman su na zakka an kawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadhihi sadaqatu qaumina manzo Allah ya ce wannan wato zakar mutanenmu ce ta zo an gane ko a wata riwaya manzo Allah yake cewa wannan wato sadaka ce zakka ce ta mutane na ta zo saboda su banu tamim dangantarsu ta haɗu da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a game da wani kaka daga cikin kakanninsa shine Ilyas ibn Mudar Ilyas ibn Mudar a nan sun haɗa kaka wato shi wanda su banu tamim da maza Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ana maza Allah ya ce wato hadhihi sadaqatu qaumina wannan zakkar mutanen mu ce maza Allah ya ce ta zo abu na biyu kenan abin da yasa Abu Huraira yake kaunar su domin maza Allah ya danganta su zuwa kanshi cewa jama'a shi ne hali na uku sai ce wa kanat sabiya minhum wa kanat sabiyatun minhum wato akwai wata baiwa daga cikin su su banu tamim inda aisha ta radiyallahu anha a wurin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mata yadda fa qala sai manzon Allah yace da aisha a atiqiha yantar da ita fa innaha min waladi isma'il domin tana daga cikin jikokin isma'il dan ibrahim maza Allah ya ce ta ‘yantar da ita domin wato tana daga cikin jikokin Ismail ɗan Ibrahim shi ko Ismail kaka ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗannan halaye guda uku su suka sa abu huraira Allah ya kara masa yadda wato yake kaunar waɗannan ƙabila ta banu tamim wanda da a farko wato bashi da wasu makiya sama da su da haka a takaice kenan wannan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana ana iya mallakar wato su larabawa sannan kuma ana iya wato shine a nan da ya ce fawahaba wa ba'a sai ce wa jama'a wa fada wasa ba a zurriya kenan duka kowanne ana iya yi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك